بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to za mu ci gaba da darasi na uku a cikin alƙasidatu daliya ta shehu muhammad ibn fodi usman bin fodi rahimahullah ta'ala wanda wannan shine darasi na uku kuma zai zamo na ƙarshe insha Allah ta'ala a wannan rana ta ainihin laraba 21 ga watan sha'aban shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu tashi inda shehu yake cewa ولقد علمت بأنني لا أحسن مدحا لخير العالمين محمد لكن هديت لحبه فجلوته لا لهو مني لا ولا أنا من ددي ذنبي قيود والقيود ثقيلة كيف النهوض بموسق ومقيد إني ذليل بالعيوب مبرقع إني ذليل بالعيوب مبرقع أرجو الخلاص بجاه هذا السيد وإذا سئلت من المسيء فقل أنا لا مطمع إلا بجاه محمد أخفيت سوءا والإله له يرى يا عالم الأسرار أعذب موردي إني عديم بالخطايا مكثر لا ملجأ إلا بجاه محمد كن آخذا بيد العبيد المذنب يا عمدتي يا موئلي يا مقصدي وأتيت بابك يا إلهي نجني يوم القيامة من يوم القيامة من عذاب موقدي يا رب إن لم تعف حو يا رب إن لم تعف حق لي الردى وقني هناك عذاب نار موصد ولقد علمت بأن ربي فاتح أبوابه من جوده للقاصد كل مجيثا للنكير المرهب يا خالقي يا منقذي يا سيدي shehu ya ce walaƙat tabbas haƙiƙa alimtu na san bi annani ni la uhsin ba na iya kyautata madhan yabo rabo wanda yake mai yabo wanda yake mai girma لخير العالمين غمفي الخير الدنيا كو هلتو غبا دايا باي wanda yace Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ni na san bazan iya kyautata hakikanin yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ina yi ne don in kwatanta lakin sai dai huditu an shiryar da ni li hubbihi ga son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fajalautuhu saboda haka ne sai ni bayyana wannan yabon lala hawa minni kuma babu wasa daga gare ni duk abin da ka gana faɗa babu wasa a ciki domin la ko alaba wala ana min dadin kuma ni ban fito daga wasa ba ma'ana asali na ba daga wasa ba ne to wanda ni tushe na ba daga wasa ba ne ina magana wasa daga gare ni shine addadu ya ce addadu a larabci alla'ibu lastu min dadin ni ban fito daga wasa ba zan bi zunubi na kuyudun da baibayu ne jam'u qaidin da baibiya wal quyudu su kuma da baibayu saqilatun nauyi gare su domin kaifa ta yaya annuhudu ake samun tashi tsaye ko a zabura a tashi bi musaƙin ga wanda a ɗaure an ɗaure shi wa muƙayyadi sannan kuma an same da baibayu kaga ko ya so ya zabure ya tashi ba ba zai iya inni ni zalilun ƙasƙantacce ne mubarqi'un kuma mai lullubewa ne bil uyubi da aibobi masu yawa aibi na bai da bai yi sahuwa arjul khalasa amma ina fatan kubuta bijahi hadha sayyidi a dalilin darajar alfarma wannan shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza su'ilta in an tambaye ka manil musiu wai waye yafi munana aiki wane ne yafi kowa mugun aiki fa qul ana kace ni shehu nafi kowa la maqma'un babu wani abin kwaɗayi illa bi jahi muhammadi sai ga ainihin daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhfaitu su'an na ɓoye mugun abu abu mai muni wal ilahu lahu yara alhali allah abin bauta yana ganin wannan abu ya alimal asrari ya masanin sirrurruka a'azib ka daɗaɗa mauridi ruwan shana ko abin da nake sha da za ce almaurid shine wurin da ake gangarawa a ɗebar ruwa to sai jingina shi yana nufin abin sha ya Allah ka daɗaɗa abin da zan sha ya zama mai daɗi gare ni domin ni inni ni adimun ni talaka nake ba ni da komai shine adimun wanda komai bai da zero yake yamti yake muksiru kuma mai yawa mai yawaita wanda ke bil ya zulubai la malja'un babu mafaka babu wurin labewa illa bi jahi muhammad sai ga daraja ko kima ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun Allah ka kasance akhizan mai riko bi yadi da hannuna ko kuma shi annabi ko kuma shi Allah dai subhanahu wata'ala kun ka kasance afizan biyadi biyadil ubaidi ka zama mai riko da hannun al-ubaidi dan bawan nan dan bawan nan shehu usman al-muznibi mai yawan zunubi ya umdati ya ginshiki na ya mau'ili ya malabata ya maqasidi ya manufata wa ataitu babaka bababika bane maf'ulun bihi ne wa ataitu babaka nazo makofarka ya ilahi ya kai abin bauta na najjini ka tsirar da ni yawmal qiyamati ranar tashin qiyama min azabin daga azaba muwaqqadi abin hurawa ya rabbi ya ubangiji na in lam ta'fu in ba kai min rangwame ba to haqqaliyar rada halaka za ta tabbata a kaina ko kuma halaka za ta sauka a kaina dama akan ce haƙƙa ana nufin nazala akan ce haƙƙa ana nufin sabata akan ce haƙƙa ana nufin waƙa duka a larabci ana faɗa to in ba kai min abuwa ba halaka za ta sauka ko za ta auku a kaina waƙini hunaka Allah ka tsare ni a can ƙiyama azaba nari daga azaba wata irin wuta musali abin lullubewa ita wutan nan kamar barko take to da ita ake lullube mutum shi ne abinda Allah ya ce alaihim narun musala suna da wuta abin lullubewa ko mai lullubewa gare su wala kad haqiqa alimtu nasan bi anna rabbi haqiqa ubangiji na fatihun mai budi ne abwabahu ga kofofinsa min judihi daga baiwarsa lil qasiri ga duk wanda ya nufi samun baiwat kulli mugisan Allah ka zamo mai agazawa gare ni lin nakiri ga nakiru ko kuma lin nakiri ga abin kyama almurhibi mai tsoratarwa yana iya ɗaukar mala'ikan annakiwu da almunkar kuma yana ɗaukar a'a tashin hankalin alkiyama mai girma abin kyama ranar tashin kiyama almurhibi mai tsoratarwa ya khaliki ya mahalicina ya munkizi ya mai tsamar da ni daga halaka ya sayyidi ya shugabana hawwil lana ka sawwaka gare mu min an nazura nabiyana akan mu kai ziyara ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahil ka sawwaka aya maulaya ya mahalicina zaurata ahmadi ziyarta annabi Muhammad zaurata ziyaratu duk abu ɗaya ne akan ce zaura akan ce ziyara an yi kalbin alif aka mai da ita wawu ziya ziya zaura an gani ko kuma kalbin yawon aka mai da ita wawu akan ce zaura akan ce bizayi akan ce ziyara to ka sauwaƙe mini ziyartar annabi muhammad to yanzu ya gama tawassuli da annabi muhammad zai shiga tawassuli ga al-khulafa'ur rashidu su ne sahabbai sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali su ma zai tawassuli da shi shi ne wasu ka cewa to ai an ce ba a tawassuli kuma ga shehu ya yi to ba abin mamaki ba ne dama kun san kowane malami to yakan ta'asirantu da ainihin malaman da ya karatu wurinsu ko kuma littattafan da suka shigo hannun shi a wancan lokaci shehu usman aksarin malaman da ya karatu a kansu dukansu a sha'ira ne a sha'ira su ne masu kore sifofin allah in banda sifofin nan guda bakwai da mai kawa'idi ya kawo duk sauran wata sifa ta allah ko su kore wasu daga ciki wasu kuma sai su yi tawili an gani yawa kamar yadullahi su sai su ce ba a cewa hannun Allah saboda in ka ce hannun Allah ka kamanta Allah da halitta domin akwai halittu da dama masu hannaye to sai dai ka ce kudurar Allah ikon Allah ko ƙarfin Allah ko mulkin Allah ko kyautar Allah ko bayar Allah ko ni'imar Allah to wannan su ake kira a sha'ira an gani to mafi yawanci aƙida su kenan su ne shehu ya karatu a kansu kuma ya ta'asiratu da littattafan Abdurrahman Jalaluddin Suyuti wanda shi ma akan wannan tafarki yake al-Imam Suyuti a gani yawa shi ma akan wannan yake hanya yake ta ta'awili kuma shi ma yana halatta at-tawassul bil anbiya wal awliya har rubuce rubuce yayi akan wannan to ba nan ne take ba in mutum yayi abu ba wai girman sa zaka kalla ba ƙarfin abin da ya dogara gare shi ingancin abin da ya dogara gare shi ko ba haka ba shi yasa wani yake cewa i'rafil haqqa ta'rif ahlahu ka fara sanin gaskiya to in ka san gaskiya zaka san ma'abuta gaskiya amma don ka san masu gaskiya ba lalle bane ka san gaskiya to gaskiya zaka fara sani in abu ya auku menene gaskiya menene hakikanin abu to wannan zai taimake ka sai ka gano wane ke akanta wane da wane da wane ba sa akan gaskiya to dukkanin hadisan da shi al'imam suyuti ya kawo da sauran malamai duka hadisai ne wa'anda ba su tabbata ba shi kan shi a wasu littattafai nasu ya rauna da wasu amma kuma ga shi nan yana hujja da su eh to kaga akwai akwai shirme ko to so da haka ba abin mamaki ba ne to baka mamaki har risala ya rubuta kan cewa ana iya ganin annabi ido kuru-kuru sannan ana iya ganin mala'ika ido kuru-kuru shi al'imamu suyuki ya saba yin risalar suna tanwirul halak tanwirul halak fi imkani ru'yatil malak wai yana yiwa ka ga mala'ika in ka ce ka ga mala'ika ba za a karyata ka ba in ka ce kaga manzo Allah ba za a kare ta ba sai wanda ya bude ma wasu shaidanu kofa kowa sai ya zo ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to to da yazo duk da girman ma malami ne babba mutafannini kowane fanni alhamdulillah Allah ya masa baiwa kusan babu wani fanni da zaka ce Jalaluddin Suyuti bai rubutu a kansa ba babu shi a ilimi to amma ya samu matsala sosai wanda ya zo hannun katsina a lokacinsa ya rayu a masar to hannun katsina ya zo ya samu shigowa najeriya ya samu haduwa da su abdulkarim magili shi ma wani malami ne da an kai a wannan yanki to sun samu haduwa kuma sun tattauna akan matsaloli daban-daban musamman akan matsalar ilmul mantik shi jalaluddin suyuti yana ganin ilmul mantik haramun ne shi kuma abdul karim almagili yana ganin a halatta ne to sun zauna sun yi munazara sun yi munakasha kowa ya ji dalilan wani daga ƙarshe kuma sun yi rubuce-rubuce a kai to saboda haka yana da abubuwa daban-daban wanda ba duk abin da mutum ya rubuta ko an kaga ya aikata ko ya faɗa za a yi aiki da shi ba sai in an auna shi da mizanin shar'i ma'auni na shari'a don shi wannan ba shi ake bi ba shi ma biya yake ko ba haka ba to wannan kenan saboda haka don an ga tawassuli cikin littattafan shehu wannan ba wani sabon abu bane manyan malamai ma waɗanda suka gabace shi an gani to amma komawa ga madogararsu to sai aka gano cewa abinda suka dogara gare shi bai tabbata ba shi yasa aka ajiye musu aikinsu ina fatar an gane to shi yasa shehu shehu abdullahi gwandu a cikin littafinsa alhisnul rasi aljami'u madinatar sarfi ya rubuta akan ilimin sarf yake cewa la yutaru alimun fi batili والحق مقبول ولو من jahili ita duk wanda ya tabbata akan kuskure yake to ba a bi bai halatta ka bi shi ba wala yuta'u alimun fi babili ba a bin malami idan ya tabbata akan barna yake kaga ce to ai babban malami ne a inda ya tabbata malami akan barna yake ko akan kuskure yake saboda zama wasu dan adam shehu ya ce to ba za a bi shi ba kamar yadda walhaku makabulun gaskiya abin karɓa ce walau min jahili ga al'ada ba a samun gaskiya ga jahili wannan lau alat takadiri ko da akan kaddarawa ko da ta fito daga jahili ba wai dan jahili na gaskiya ba jahili bai dan bai santa ba wannan mubalaga ce kawai an fahimta? eh
abinda ya kace suna faɗi cewa malamansu an samu cewa shi cewa tijjani ya ce duk maganin da an karni an wato gare shi a aza a ga mizanin shari'a to shi wanda ya magana ya ce to ya haka muka su tun da ya ce a za mizanin shari'a kun bisa ba ku ban wa'in abubuwa da sun kaɗo ku a kai shi a tare da cewa bai ma ya ce a azabar mizanin shari'a to min sa ku har yanzu kun dage a kan abin da yake yanzu shi na kuka yi ma tawaye ko kuma me abin kamar kaga son zuciya ne.
son zuciya eh maganar suna kawo ta amma ba sa aiki ba sa aiki da ke kawai ba sa don menene mizanin shari'a alkitabu was sunna sunna
to in ka ɗauko abubuwan da suke a kai za ka ga sun saba wa mizanin shari'a to magana ita karan kanta dai ana kawo ta ne don biyan wata bukata jin kawai amma ba a aiki da ita ba a aiki
ba a aiki da maganar da suna aiki da ita abubuwa da yawa na kwashe-kwashe da ba za su yi amfani ba za su yi amfani da su da har za su zo suna ainihin fifita wasu waliyai akan ma annabawa Hmm? to wannan kenan saboda haka a wannan duk maganganu ɗaya ne amma ba gaskiya suke ba in har gaskiya suke yi to abubuwa da yawa na bid'o'i ba za su ba za su ɗauko su su ɗora su a cikin addini su zama musu matsayin addini ba tun daga abin da kan a shi shehu tijjani da ake cewa almajiransa sun rubuta shi bai rubuta wani abu ba sai dai a ce almajirai ya yi shifta ya yi imla'i an rubuta mafi yawanci haka ne amma takamammen rubutu da hannunsa ba a samu ba an samu su aliyu harazimi sai ya rubuce-rubuce a kai da sauran almajiransa to za ka ga abubuwan da ake cewa yana faɗa kuma in ka auna da wannan maganar tashi eh idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shari fama wafaqa faqbiluhu wama khalafa fatruhu fatruhu wai duk abin da aka ce ni naci to ku auna shi da mizani shari abin da ya dace da mizani shari sai ku karba wanda ya saba ma mizanin shari sai ku yi jefa da shi cikin littafin albayani wa tabayin na shi ibrahim inyas ya kawo wannan magana da sauran wasu marubuta to amma in ka koma cikin jawahirul ma'ani wa bulugul amani in ka ga maganganu da ake cewa shi shehu din ya ce to sai kai mamaki shin kamin ya faɗi wannan magana na ya wa'ancan maganganu ko ko a ana abin yake sannan me yasa wannan magana kuma ba za a yi aiki da ita ba sai a yi jifa da yawa daga ciki tun da ai dushiye ta lalata abubuwa dushiye ta lalata abubuwa duk waɗannan abubuwa da wannan waƙe-waƙen da ake masa ai daga koyarwarsa ne shi ya zo da al'amari na tarbiyatul azkar za ka zo ka yi tarbiyatul azkar za ka yi taraki ka yi usuli har ka zamo wani abu na daban har ka zamo Allah akwai matakin da za ka hau to wannan kenan a yanzu haka ma shekaran jiya saboda suna ta kariya cewa abubuwan da ake yi su ba daga ɗariƙansu ba ne shehu bai koyar ba ko wani abokina a kano ya turo min wani audio na shi shehu ibrahim lokacin da ya zo kano to da ya zo yana wasu maganganu wanda duka maganganu in ka auna su da larabci yake yin su in ka auna wa'annan maganganu sai ka ga abubuwan da mawaƙan nan ke faɗa tun daga waƙe-waƙen da aka yi masa su lam yalid wa lam yulad za ka koyarwa sai don a ciki yake cewa babu shakka mutum zai iya zamowa masanin Allah amma akwai wani shamaki tsakani ne da Allah ta yadda wasu abubuwa za su ɓoye a kansa amma in yin matsa kusanci ga Allah ta fuska azkaru da ambatun Allah da sauran ibada da waye-waye to sai wannan shamakin ya jaye da kuma wannan shamakin ya jaye shi kenan zai iya ganin komai a matsayin Allah an gani sannan ya ce shi annabi Muhammad na farko ba haihuwarsa aka yi ba ya ce annabi Muhammad lam yalid wa lam yulad da wannan lafazin ba haihuwarsa aka yi ba sai ce duk da malamai na rubutawa cewa to ai yana da 'ya'ya bakwai kaza ya ce wa'annan 'ya'yan guda bakwai kawai makamai ne amma fil hakika ba haihuwar su aka yi sai ce kamar abdullahi ya ce to ai wannan matsayi ne na annabi muhammad tunda Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi sannan alqasim shi ko matsayi ne na ahmad tijani an kira shi alƙasim saboda shi yake rarraba waliyantaka ga ainihin duk wani waliyi a duniya ya ce saboda haka annabi lam yalid wa lam yulad ya ce haka shi ma ahmad tijani lam yalid wa lam yulad ba haihuwarsa aka yi ba duk wasu da ake cewa ya'ya ne gare shi su muhammad waye su muhammad waye duka da ƙarshe ce shi ma ba haihuwarsa aka yi ba sai ce mito da Allah saurara mutanen nan sun ce wa shehu ba shi ya karantar da yaran nan wannan eh sadda shi Isma'il ka hutu yayi wannan waƙar lan yalid walam babu irin maganar da basu yi ba su sauran shehu ne shehu ya barranta da amma ka ji wannan magana tana nan a wayata kuma abin sa'a yana faɗi da larabci eh, shehu Atiku Sanka yana fassarawa da Hausa in ma ba ka jin larabci to duk kalmar da ya faɗa sai ya fassara ta in ba ba kai jin larabci to kana jin me su to kaga wannan tabargaza ce ko ba haka ba to yanzu nan ina aiki da mizanin shari fi sabilillah yanzu siffa ta lam yalid wa lam yulad siffa wace ba Allah ba siffa Allah ce to amma gashi yana tabbatarwa kuma su sai su zo su ce kuma ba karantar wasu bace ƙarya aka yi musu alhali shi shehun gashi da baki nai ya faɗi to yanzu don wani masoyi ne ya je ya ɗauki wannan magana ya je ya yi waƙa ne alai tun da shehun ya faɗa ya ce annabi lam yalid wa lam yulad ko ba haka ba to akwai wani da ya ce min shi dai in ya ji wannan to zai bar ɗariƙa ce to ya zo in kunna mai ya saurara to bai zo ba har yanzu ya ce in dai ya tabbata shehu ya faɗi wannan to shi gaskiya zai bar ɗariƙa zai riƙe alƙur'ani da hadisi duk wani yaye yaye zai bar shi in dai ya shehu ya kira kan sallam ya lili wala lillah kenan duk abin da ake yi na bata shi ya ɗora mutane na
sannan a cikin littafinsa jawahirun rasail ya rubuta cewa yake cewa a wannan zamani Allah ta'ala ya gargada halittu ya gargada duniya akan mahalaka ya ce to babu wanda zai kubuta daga wannan mahalaka sai wanda Allah ya azurta da she- son shehu Ahmad Tijjani sau da haka duk wanda bai son shehu Ahmad Tijjani to akan halaka yake kuma ba zai rabauta ba to kaga kamar yana son ya ce duk wanda baya ɗariƙarsa ba zai rabauta ba to kaga wannan tabargaza ce to abubuwa ne suna nan da yawa amma dai alhamdulillah in mutum na karatu ya da gobe kuma akwai son gaskiya cikin zuciya ce to Allah zai taimake shi ya ainihin gane gaskiya a hankali a hankali Allah ta'ala ya sauwaka saboda haka kallon cewa wani shine wani shi ke batar da mutane ba kallon menene hujjar wani ba to da sun riga sun gina ɗalibai cewa man ƙala li shaikhihi lima lan yufliha duk wanda ya ce ma malaminsa ko shehin sun shehu me yasa ka yi kaza to yau ba zai samu babban rabo ba ba a tambaye shehu dalili sun riga sun gina almajirai akan wannan ka'ida saboda haka duk abin da kaga shehu yayi da za ku samu a tabaqatul kubra ta asharani in kuka ga irin karamomi da yake kawowa na waliyai abin sai ya baka mamaki sai ya baka mamaki wasu karamomi ka ji wani an ce karama ta shine ya hau mimbari ya yi hudu ba tsirara mutane na gani akwai wani da ya kawo cikin karama ta yi wani shehi na kiransa ina jin ko abdulkadir ne wai yana neman ya je neman ya je neman aure wajen surki ne da ya ce yarinyar ta hito ga ubanta da suka fito a'a kamin ba su fito tsirara ya tafi ya ce ga uba yarinya ga yarinya ga shi tsirara Wai sai sai ya kama al'aura ce ya ce ma yarinya da zai aura ce duba ki gani ɗauka in je in aure ki ki ce ba ni da babban al'aura ko kuma ka in je in aure ki ina da karama al'aura to wannan kuma karama ce wannan garaba ce to wani waliyi shi kuma ya kawo cewa shi a wani laifi ya yi hukuma na nemansa da ya zo sai cikin gida ne ko da suka zo cikin gida ne ya yi wani irin kumbura haka ya yi ƙiba ya duk ya cika gida saboda haka yanzu ko ana so a ɗauke shi dole suka bai shi to duwa yanzu abubuwa inda suna aiki da fazinu bi mizanin shar'i to kaga sai a samu sai a samu sauki to kamar nan da suka kawo shi Ali Harazumi ya ce shehu ya ce a duk wanda ya karanta salatul fati sau daya ya jidu sawaba saba'ina nabiyan kullahum ballagur risala in ka karanta so ɗaya za a baka lada annabi saba'in ka karanta salatul fati da jilloli ne ba su wuce goma ba za a baka lada annabi saba'in kuma dukkansu sun isar da manzanci to ai wannan ya fi wancan wannan ai ya fi banna ai shi na ƙura'ani a yi shi ne mutane sun ka wannan shi ma kwanaki da gano turo da ta zo shi wanga na central mosque na abuja ibrahim bakari eh wanga makari yana ba da hujja mai cewa albani ya faɗi cikin sifatu salati ana samun salatin da yake salatin ibrahimiya ana iya samun salatin da yake salatin ibrahimiya ya kawo wata magana nan cikin sifatu salatin da shi na da shi ma wani da zai mai raji ya ce mai to kuma sai ya ce kuma salatin fashi shi na rubani mai ce ya dubi magana yadda take tun farko ya je bayani mai abun ga mai tsawo har wannan fiyada ce kawai ilmiya tunda su sun riga sun yi na al'amarinsu a kan ƙarya bayani ba sa jin kunyar ƙarya saboda dama allah suka fara wa ƙarya kuma suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a shi a shekul albani rahimahullah lokacin da ya rubuta sifatu salatin nabi karin farko da ya rubuta ta akwai wata matsaba da ake kira al-maktabul islami eh na ga shi ma malamin da ya ka gani eh ita ta fara buga littafin a nan dimashik siriya kenan eh to a dimashik ne ko jordan Mm, jordan ne a jordan ne to da ya buga shi wanda ya buga littafin da ya zo tun ma shi shekul albani yana rayu to sai ya ha'inci irin ya shigar da wasu abubuwa shi kawai bugawa aka ce shi ya buga ba shi ne marubuci ba sannan ba ishirafi aka ba shi ya yi ba ne ya yawa to sai ya shigar da wasu abubuwa waɗanda babu ka gani da ya shigar da abubuwan da babu sannan kuma ya cire wasu abubuwa kuma sai ya buga littafi akan haka shekul albani da littafi ya zo gare shi sai ya sake rubutu ya rubuta muƙaddima wadda muƙaddima tana nan an buga ta a abin nan a makaba'ar abin nan maktabatu maktabatul ma'arif kaga an gane ko yawa maktabatul ma'arif su suka buga littafin ta riyab to wanda sun sun kawo wannan mukaddima din yayi ta bayanai da irin zaluncin da yayi masa ya yi musayi da irin cin amanar da ya masa da makamantansa kuma tun a wannan lokaci ya ce saboda haka ya haramta yaɗa sifatu salatin nabi wadda ya rubuta a ainihin almaktabul islami saboda ga irin zaluncin da aka yi masa aka yi musayi ka gani to shi wannan profesan kuma da ya zo sai ya ambaci wannan littafin don wani ya tura min audio eh kuma sai ya ambaci waccan magabat wadda take haramtacciya ya wajen cai
a gani? to da haka sifatu salatin nabi wadda shi a shekul albani ya yadda ya bayar da izini shine maktabatu matsaba'ata albadinna al-ma'arif ita ya dare ita akwai ta a riyadh sannan akwai reshen ta a masar ina jin ko a beirut to bayan haka shi a shekul albani da ya kwata-kwata wannan magana ma babu ta babu ta babu wani salati da a shekul albani ya kawo a cikin littafinsa in ba salatul ibrahimiyya ba ya kawo shi da sigogi daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban to da ya zo wajen magana alfawa'id da yake yi ƙarƙashin shi salati ya kawo bayanai daban-daban a ƙarƙashin shi salati shi salatul ibrahimiyya ana iya cewa allahumma salli ala sayyidina ko ko ba a cewa da ire-iren makamantan waɗannan abubuwa nan ne ya dinga kawo wasu asaru da sahabbai da makamantansu bayan ya gama kawo abin da yake son ya kawowa wanda in ka koma a littafin tun daga farko haka shi magana da ya ambata babu ta da fejin da ya ambata da komai babu don asali ma matsaba yanzu ma an daina bugata saboda ya riga ya haramta ta tun a rai ne to magana ce kawai ya kirkiro ya faɗa ga abin da mutum ya rubuta daban kuma ga abin da aka ce wai ya faɗa daban ko ba haka ba tunda ya ce zai iya yi wa shi a shekul albani ya ce ana iya samun salatin da ya yi na salatul ibrahimiyya in har gaskiya ne shi a shekul albani bisa ga al'ada ta in ya faɗi haka na farko zai faɗi salatin zai faɗa don shi ba zalimi na ba in yayi magana kawo ta yake yi kuma ya baka ya baka hujja kuma ya kawo maka marjiri ya ce ga inda baka koma ko to bai yi wannan ba magana ta wadda asalan babu ta to sharri ne kawai irin nasu mutum zaka ga gashi ya girma amma yana magana babu tsoron Allah babu kuyya to ka gani abu da wanda akwai ban takaici a cikinsa eh Allah ya sauwaka to alhamdulillah dai an samu yan uwa da dama tun a gane din ma da yaje wasu sun mayar da mai martani sun mayar da mai martani cewa to wannan magana da ya faɗi gaskiya ba haka bane babu ta in ma har ta tabbata rubuce to ba ta shekul albani dan na farko matsabar da ya ambata muharrama ce haka shi a shekul albani ya ambata an haramta yaɗa ta saboda ga irin cin amana da ya yi masa ya ci amanarsa ya yi masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza tun yana da rai ya ce ya gode ma Allah da yana da rai ne wannan abin ya faru sannan bar wannan akwai asalin littafin wanda shi da yawa mutane ba su san shi ba aslu sifati salatin nabi haka sunansa yake mujalladi hudu ne wanda shi ne wannan da muke karantawa talhisi ne ai eh talhisi ne shi asalin littafin mujalladi hudu ne na sifatus sala nan da yake kawowa annabi yayi kaza to a wancan asalin in ka koma har da isnadi yake kawowa da shawahid da mutaba'at da aqwal na malamai ulama uljarhi wa ta'dil duka yana kawowa to zaka ga in ka kawo in ka asalin babu waccan magana da ya ambata wannan ma talhisin ma in ka ma babu wannan magana kawai dai ƙarya ɗaya ta babu ta alhamdulillah tun wannan lokaci an maida mai martali kuma har yanzu ban ji ya ce ƙala ba to Allah ya sawa su sun riga sun halatta ma kansu ƙarya sun riga sun halatta ma kansu ƙarya Allah ya sawa to ya ce kun ya ababakan da kasance ya kai abubakar akizan mai riko ya mini da dama na billahi ka haɗa ni da Allah ƙarribni ka kusantar da ni gadon gobe li muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ka kasance anta kai ya faru ku ya bai rarrabe ƙarya da gaskiya sai da na umar kenan summa muqarriban sannan ka zamo mai kusanta ni zuwa ga Allah ya man usammi ko usamma duk ana ambata amma dai usammi shi ya fi ya man usammi bismihi ya wanda ake ambatona da sunansa shine sai da na usman tunda shi ma sunansa usman bin muhammad bin fodi if'al zagari ka aikata za wannan abin da na ambata gari a gobe gare ni khuz ka yi riko anta ya kai ya zauj albatul ya mijin fatima ita ce albatul yadi gadan karki hannuna a gobe hatta har tuwassilaha sai ka sadar da wannan hannun nawa ila yadi ahmadi zuwa ga hannun annabi muhammad wannan shi yasa suka ce tun da shehu ya yi tawassuli kenan tawassuli ba laifi ba ne don su da'iman kawai dai matsayin mutum suke kallo tun da dai wane ya kaza shi ke na yaran addini to wannan in dai ba annabi ba ne kaga shi kaɗai ne allah ya ce wa mayan tigo anil hawa eh kaga ma dalla sahibukum wa ma gawa duk wanda ba annabi ba ya da wannan sifa zai iya faɗin son zuciya kowaye zai iya faɗin ra'ayi eh kuma zai iya yin kuskure to banda annabi don shi ake wa wahayi in huwa illa wahayin yuha to sai suna ɗauko batsayin annabi suna bai wasu malamai wa bi auni rabbil alamina tare da taimakon ubangijin talikai khatamtuha na kammala wannan littafin wa ja'altuha na sanya iddataha adadin baitocinta ka sinni muhammadi kamar shekaru annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 63 baraka shine adadin yawan wannan kasida din da shi shehu yayi saboda haka kurakuran da yayi mu sai dai mu yi masa addu'a Allah shi yafe masa abin da yake na daidai kuma Allah ki bashi lada akai wannan shine adalcin da zaka iya wa ainihin mutum amma ka dauka mutum ma'asumi ne ko mi yayi ido rufe zaka yi riko to wannan shine abin da shi mala abdullahi wanda ya faɗa wala yutaru alimun fi batili wal haqqu maqbulun walau min jahil fi ami qashin ba'da najjin fafhama min hijrati al-hadi hadi nabi muhammadi yace na kammala wannan littafi ne fi ami qashin a shekarar qashu kafin a ilimin hisab dari ne shino a ilimin hisabi dubu ne ba'a da majin mima ilimin hisabi kuma hamsin ne shi na ilimin hisabi uku ne wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗai da hamsin da uku shi ne fi ami ƙashin ba'a da najin da ka wanda ana kiransa hisabul jimal wanda in kana son ka zama mai ilimin rabin gado sai ka sai shi shi zai taimake ka idan ka zo wajen larabi sai ka samu saukin fitar da masai hisabul jumal ake kiransa to shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da uku fafhama ka fahimci ma'ana ka fahimci wannan da nake maka bayani ya ce min hijiratul hadi daga hijira mai shiryarwa annabi ya annabi muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi ma a nan wannan kasida ta kari da na so mu sa kasida wannan to na ga kurakuranta yayi yawa shi wanda ya rubuta ta gaskiya akwai alamun jari ne bai da ƙarfi sosai akwai kurakurai na nahawu akwai na balaga akwai na ilmul arus da shi yasa ya yi magana a kan abin da ya shafi haɗarin tausiri ba tare da ilimi ba an fahimta ko shi ne abin da ya rubuta ɗaya ne daga cikin wasu ɗalibai a kano yana yiwa ko kuma su masu rubutawan suka rubuta ba daidai ba amma dai akwai kurakurai kwarai da gaske wanda ba tsaya a yi taririn baitocin ba akwai kurakurai na nahau sosai da suka abin nan amma abin da ya kawo gaskiya yana da kyau kwarai da gaske amma bari mu ji me yace yace bada'tu bi bismillahi rabbi da bai kamata a haɗe ta da waccan ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله